أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan rajab ɗaya daga cikin watannin allah masu alhurma shekara ta hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1444 muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu darasin da ya gabata a makon baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da muka tsaya aya ta biyar a cikin sutul bakara yau insha Allah za mu tashi aya ta shida. mun ji yadda Allah madawakin sarki ba mu labarin mummunan aƙida ta ainihin yahudawa wanda wannan sanannen abu ne a cikin tarihi yahudu tuba babu illa man rahimallah da kuma duk wani kulle-kulle da makirce-makirce su ne uwaye sun dade a cikin tarihin duniya suna kulle-kulle da makirce-makirce ubangiji madaukakin sarki ya mana tsari da sharinsu yanzu za mu ji inda har allah yake tambayar su saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya bada labarin Yahuda ce zuwa innan da kuke tsammanin su yarda da ku su yi imani imani na gaskiya bayan da yawa daga cikin su dama sun san gaskiya suka take suna ma jin zancen Allah amma sai su canza shi daga mawdu'in da Allah ya dora shi bayan kuma sun fahimci shi akan sani ba rashin sani ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin irin aqidunsu da halayensu wai ce wa idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
babu shakka azabun da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yahudawa masu yawa wanda suke kewaye da garin madina suka shigo garin madina da sahi su zo kuma su cuɗanya da mutane har ma su rika bayyanawa a bakunansu cewa sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe suna cewa ma har sun gan shi ma a cikin littafin da Allah ya aiko wa annabi Musa shine a taura wadda ka sun yarda amma wannan don su cuɗanya da musulmi su samu sanin halin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sabon shi ne suke ba don imani na gaskiya ba don a yarda da su a ba su dama a cuɗanya da su a dama da su a sha da su a matsayin masu imani amma ba imani ba ne na gaskiya idan suka komo da marece sannan suka haɗu da 'yan uwansu sai su rika cewa a ai su daban ba wai sun je ne don su bayyana imani na gaskiya ba sun je ne kawai don su yi musu izgiri yasa wata aya ma ta ce suka yi imani da alkur'ani da sahe wakfuru akirahu kuma da malaci su cewa Allah suna haka ne dan kowai sa janyo hankalin al'umma musulmi su yarda da su to shine Allah ya ce wai zalakul ladina amanu lokacin da suka da masu imani a garin Madina karo amanna sun ce su ma sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yi imani ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne wai za ka lababuhun ilabarin a lokacin da suka keɓanta yasu yasu a wannan lokacin an ce sukan gaya wa larabawa ai wannan annabin da aka aiko annabi ne na gaskiya amma an aiko shi ne don ku kawai kamar yadda bani isra'ila an aika musu annabi musa ko mutanen madayyana an aika musu ɗan'uwansu sha'ibu adawa an aika musu ɗan'uwansu annabi hud saboda an aka dan wasu annabi salih to tunda balarabe ne kuma na kurin larabawa haka suke fara da ma sauran waɗansu abubuwa to wai bayyanawa ma da suke a matsayin shi annabi ne amma na larabawa wannan ma manya-manyan su suke ganin sun yi kuskure kamar sun faɗi wani sirrin da suke da shi a cikin littafinsu na imani da manzan a matsayin manzo ne na Allah shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a lokacin da suka kaɗaita sai su sai su ƙalu sai su gaya waɗanda suke bayyana wani ɓangare na imani da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a tuhaddisu da hun bi mafa ta hallahu alaikum ku ne kuke zuwa kuna gaya musu wani surun da Allah ya muku buɗe a kai ya za ku rika zuwa kuna gaya musu cewa annabi ne na gaskiya wannan kalmar da kuka nuna ta cewa shi annabi ne ai kalma ce wanda ta ishe su yuhajjukum bihi inda rabbikum su yi jayayya da wannan kalmar da ku a wajen ubangiji kawai ku ce ku yadda ma annabi bane shine fi ubangiji tabaraka wataala ya gano surunsu da irin kalmomin da suke faɗa ya maimaita a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce a fala taqilun shin ba za ku hankalta ba shin ba za su yi hankali ba su da suke faɗin irin waɗannan kalmomin sai Allah ya ce awala ya'lamuna awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamun ubangiji ta'ala ce shin ba su sani bane su ba su sani ba an Allah cewa lallai shi Ubangiji subhanahu wata'ala ya alamu ma yasirun shine ya san abin da suka boye na gaskiya abin da suka asirta a tsakaninsu wa ma yu'linun da kuma abin da suka bayyana na imanin ƙarya idan laqu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu amanna in sabu sabu manzo ce sun yi imani waɗannan shine an ce haulai nasu min al-yahud waɗansu mutane daga cikin yahudawa amanu sukan yi imani a baki sun munafiku amma sai su sanya munafici a cikin zuciyarsu ba imani ne suke imani na gaskiya ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri yace shin ba za su hankalta ba ko ba san shi Allah madaukakin sarki ya san abin da suka boye ba na munafurci da abin da suka bayyana na imanin da ba na gaskiya ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun ubangiji ta ce wa minhum ummiyun daga cikin su wayannan yahudawa akwai wadanda suke jahilai idan ka ce mutum ummiyi ne bai iya karatu ba bai iya rubuta bai iya karantawa wanda haka za ka samu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a zamanin da muke ciki yanzu wanda jahilci ya katutu daga mutum bai san alif ba wanda ya kama shi wasiƙa wai ya ce wa adiba masa wannan wai rubutun Allah ne ko nasara ne shi bai ma ya bambance ba rubutun arabiya ne ko rubutun buku ne bai ya bambance wannan ba wallahi da yawa suna nan zan manta ba wani ƙauye nan ba da nisa ba akwai wani mutum ma abocin sauraron wa'azi a shek mala idan abdullahi yana wa'azi a ranar ladi idan ya gama sai kiristoci su yi ko shi duka yake saurara ba bai san ba wani ne wa'azin allah wani ne wa'azin kirista da gaske wallahi sai yake tambaya to wai an ce cikin masu wa'azin biyu akwai na allah akwai kirista wannan wanda yake cewa Ilyasu bin Abdullahi shine da Allah ko ko da nakasha kaga wannan ai shine zulmatun babu afuka ba abkin kaga a cikin karatun wanda yake sana bai iya bambance ma wannan karatun shine karatun musulunci wannan wa'azin shine wa'azin kirista to da Allah wannan ya zaka da shi yanzu da in gardama ta kama tsakanin karshe ai dai ka sallama mishi bai bambance baki ba daga cikin fari to haka a cikin yahudawa akai irin waɗannan jahilan haka akwai su a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba abin da suka sani a cikin littafin su amma za ka same su akwai guri su ai su ne wani su ne jikan wani an su ne kaza sun so gaji kaza iyaye da kake wannan ɗabi'a ce ta yahudanci mutum ya tsaya ba ilimi haka Allah ya ce cikin yahuda akwai ummiyun wanda suke su makafi ne ta fuskar ilimi ba sa iya rubutu ba sa iya karatu komi bu sani ba la ya'lamu na kitabu san komi a cikin littafin da Allah ya saukar na at-taura da suka ce sun iman da sun yarda da ita ba balle cikin alqur'ani illa amani sai dai kawai guri akwai ƙaryace ƙaryace da nuna cewa su wani abu ne haka a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zaka samu wani summun bukumun umiyin yake ta fuskar addini da ilimi da shari'a da shi da bebe da kurma da makaho duk ɗaya suke ba yana nufin makaho haka na larura ido ba ba abin da ya sani ta fuskar addini in ka bashi rubutu na alkur'ani bai ya gane gaba balle baya ina ne sama ina ne kasa amma da shi za ka yi ana hukunci a cikin abin da shahi musulunci yana ma nuna cewa shi shine da kirki kai bai hude ne ba shi shine musulmin gaskiya ya yi riko da waɗansu sabon da ya tana iyaye da kakannu ko da suna da alaƙa da addini ko da basu su ne addini su ne addini kuma zai iya ja da kai a kai shi yake da gaskiya kaga wanda an mummuna aƙida ce to Allah ya zargi alin kitabi daga cikinsu akwai irin waɗannan jahilan murakkab wanda ba abin da suka sani ta fuskar ilimi amma za ka same su akwai guri don nuna cewa su wani abu ne su masu addini ne wainuhum illa yadhunnun babu wani abin da suke kai illa kullum cikin zato ne mai yiwa an ayi kaza kaza ne a raka an ayi kaza kaza ne su kawai ba su da yaƙini dan ilimi shi yake shafe shakka da kokonto yake baka yaƙini akan abin da kake amma idan ka zama to baka da ilimi ka zama to jahili ai kullum kaman ba kake abu go ka nan abu go shi yasa ka mutum ya ce kai mu mun kasa gane ma da gaskiyar take jahilci ne kawai gare ka wallahi in baka da jahilci ba za ka iya samun kanka cikin yanayin da baka san inda gaskiya take ba sai dai ka bi son zuciyarka in kana da ilimi za ka iya gane gaskiya ko za a gane masu gaskiya sai dai ka tabi saboda son zuciyarka ko son zuciyar wani amma in ka zo da ɗin baka karatu idan an bugo ka can sai abubuwan suka ce kai duk sha'anin malaman nan mutum sai ya rasa ma ina tafi ya rasa makama an ce kaza can ba kyau can an ce kaza can a to kaka za ka yi kaka za ka yi kai zaka rabu da jahilci kawai shi ne da za ka yi amma muddin ka zauna jahili kullum za a yi baro da kai irin za ka samu na da matsala yanzu a samu wani problem kaɗan a cikin sallah a masallaci ka gani yanzu a gara a yi iri daban-daban wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani limami ƙauni ta kama shi ko ba'adi to shi ke nan da aka yi sallama waɗansu ka ce ƙauni ne wasu ka ce ba'adi ne ya leka ɓangaren masu ya ƙaunin su ma dai manyan mutane ne ya kamata a saurare su masu siya ba adama su mamayen mutane ne kowanne yana dan bada kudin bara fatiya bayan sallama kaga in yi mutu wancan an samu matsala ko sai ce yanzu yana zai kowa ya je ya sarkar dan kuli shikenan ba ha tarihi bane abinda aka yi ne fa nake faɗa ba ka gani a ji a sarka ɗankuli liman ɗin kenan sarka ɗankuli ta warware ƙwallo da baɗi aka za ka samu duk wata matsala ta zo ta addini sai ga duniya an rikice ran nan sai ka kwana ana buga maka waya wai ma an ce kaza duk wallahi jahilci ne yanzu da gare idan mun tashi kowa zai je gidan shi ko in wani ya tare ka ce na za ka ce gida in yace maka ba nan ne gidanka ba ya za ka yi da shi ya isa ka saurare shi hankalinka zai tashi ai hankali addini in ka riga ka karanci addini ka san abin da yake shari'a yanzu za ka zo da bai rikitar da kai idan abu ne wanda yake da sabanin malamai daman kasa akwai sabani na malamai a cikin addini hatta tsakanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce sahabbai kada ku yi sallah sai a ina sai a bani quraiza sallar asar da suka kama hanya waɗansu sallar asar sai suka tsaya suka yi sallah wasu suka ce a manzo Allah ce ba za mu yi sallah sai a can suka dausa su ba su je can gurin ba kuma su yi sallah ba sai bayan ina sai rana ta fada kaga kowa ya aiki da tashi fahimtar ko an samu sabani ko ba a samu ba an samu sabani amma wayannan da suka yi sallah sai suka ce ai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawai mu shirya mu huto mu kama hanya amma ita sallah ai Allah ya riga ya wajabta mata lokaci inna salata kana alal mu'minina inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance a gurin muminai wani abu wanda yake na wajibin da aka wajabta kuma abin lokaci tunda lokacin yayi ai ba bukatar sai mun kai guri kaza kawai mu yi ta wasu kuma suka ce ina tunda manzo Allah ya ta kar ai sai a can ai sai mun kai can kaga yan sai ba ta gani kenan ko yan takalidi su kullum kwallo su ba ta rabewa to kaga irin waɗannan sabanin an same su da dama kuma an zo da shari'a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rarrabe ta to amma idan kai ka tsaya baka karatu wallahi idan mutum bai karatu abin da yake na ilimin ma madadin ya fahimce shi sai ya kara zurmuwa a ciki bari manta wani malami yake bada tarihin wani mutum yake da diyar da yake so ya aure amma sai ya samu masu san diyar mutane da kala biyu ɗayan jahili ne murakkab amma akwai kokarin ibada irin da wanda ko hira suke suna jan tabzi wai kokarin addini ne hira ma da jan tabzi ko bai ke ilgawa sai kokarin ibada ba ilimi shi yake bukatar auren ɗaya shi ɗaya kuma yana da ilimi na addini amma rusular ne mashayi ne ɗan giya ne to sai ka kai ya za a yi shi wani ga matsala shi wancan ga matsala yake tambayar wani malami mutum biyu suke da mai auren yata ɗaya mutum da mai kokarin ibada amma wallahi jahili ne baya karatun ilimi ko kaɗan amma kokarin ibada ba wanda ya shi ɗayan kuma yana da ilimi matsalar da sunan rai mashayin giya ne kullum yana cikin mai yace to wallahi idan ka san yake ta tsira madadin ka bai wannan mai ibadar jahili gara ka bai wannan mashayi saboda shi mutumin da yake da ilimi idan aka jarrabe shi yana cin jarrabawa wani ba shi da ilimi ba yanzu ni da kai ba mu yi karatu ba wasu yi karatu sai aka ce a samu ɗakin jarraba da Allah wa zai ci wanda ya karatu ko wanda bai yi karatu ba to a haka ne rayuwa dukkan ta naman jarrabawa ce sai malami ya ce amma zan gaya maka ka bayar iyarka da wannan mashayi in kila san tsiranta ya fi sauki ya ce amma ga wata jaraba ka je ka yi musu in ka iya ya ce zan iya ya ce to yi kokari lokacin da wannan jahilin ya fita da gidan shi ai ba shi da mata ce mai da waje to yi kokari ka riga shi zuwa gida idan ya zo da daddare ya yi ibada ya yi nafila ya yi ta faduwa da tashi faduwa da tashi za mu je tunda bai san abin da yake ba ya dauki ya wurin shi dubu kaza da ɗari kaza da kaza yanzu da ya fara bacci sai ka ɗan daddaba shi in ya tsaya sai ka ce mai ni ne Allah ka ji abin da zai faɗi maka ya ku riga shi cikin gidan ya labe sai da ya zo ya ta sallah ya ta sallah ya ta wuridi wuridin da aka bashi ya rike kankam sai ya yi kullum saboda kokari sai da ya fara barci fara sai da dabe shi ya dama ya sa fararen kaya sal ya ce menene Allah na zo in ce maka wannan kokarin da kake na ibada ai dan azan ne kai ya ce to alhamdulillah da mun haka za ta faru ai wai kasa kokari ko saboda sai ce har hadisi ya kawo ha yace ai dama an ce Allah idan dare ya kasu kashi uku na dare Allah yana son kowa akwai hadisi ko babu to amma wani irin fahimta mai saboda jahilci Allah sufar mutum yake son kowa aka tsaye jahilci kenan sai a karanta da shi hadisin ba sai ya mishi wata fahimta in aya aka ja inda ka jahil wallahi baka fahimtar ta kaga irin fa wai ce kware ko da ba ya saka za ta faru ai dama an ce Allah yana sabka kenan ya yarda akan Allah ne kuma yaji ai yake faɗa ai dai Allah da ya sabko mishi ai shi ne da ya ganshi ma yace mishi shi dan aljanna ne shi aga da jahilci kenan ce ka balle wani akwai matsala idan kana da jahilci wallahi sai ai ta karatun baka fahimta shi yasa a kullun wazi yake amma yau mutane sun gane addinin ba su gane ba sa karatu da ka ce karatu za a zo yi amma duk sai a watsi shi yasa wata matsala in ta zo kaɗan yanzu ga azumi nan bari ka gani azumi ya zo daga an shiga jahiliya tabara tabara wacce duk da kai aka yi amma yanzu ba gane da gaskiya take ba sai ta wani mutum ya rasa ma'aikata zai sa kai shi wannan ya ce kaza za wanda za kai kullum zahiri ne shi yasa baka iya ganewa baka karatu yanzu sai ya zo ya yi kokarin ganin wannan mashayin amma da ilimi na addini kai da ya ga ya yi tatil ya sha giya ya da gida sai da gashi zuwa ya laɓe yadda ya zo shiga cikin ɗakin shi kasan ɗan giya zai ta surutai ko ya gaji da surutai shi ya yi ta amai ya zo ya kwanta bacci ya ɗauke shi ya gane da yanzu ya ɗansa ko yana barci ya zo ɗan da dabe shi ya tashi ya yi tashi sai ce mai aini ne Allah na san ko in gama duk wannan shashayen da kake tunda kana da ilimi ke ɗan aljanna ne ya ce maimaita abin da ka faɗi in ji ya maimaita masa ya ce duk wannan shashayen da kake tunda kana da ilimi na addini kai dan aljanna ne ce to tsaya yanzu sai ta sheki larman sanda yana ta da an ga yana shan giya an dauke ni mahaukaci haka Allah yake kamar mutum Allah zai sauko kamar mutum an raina mu hankali ma dan an ga yana sha ai da ya samu sanda da kyar wannan mutumin ya tsira ilmi ya amfani ko bai ba bari ku ji karshen shayi in dai wannan shashayen da nake shi yasa mutane suka dauke ni wawa haka daga yau na bari ya ci jaraba ko bai ci ba wancan fa ya faɗi ko bai faɗi ba to haka ne ai idan mutum yana da ilimi idan ya zo jarabawa zai ci idan bai tun bai ilimi ba zai ci jarabawa shi yasa da muku misalin wannan na karatu wannan baya idan an san sal guda aka jaraba su wa zai ci don haka wallahi jahilci bala'i ne jahilci bala'i ne dole mu dage mai ilimi idan muna son mu yi wannan addini wannan addini ne na ilimi sunan al'umma al'umma ce ta ikira al'ummar karatu ba yanda za a yi ka zo ka yi addini da jahilci kuma ka ce addinin ke zaman taukar abewa wajen Allah yanzu da Allah yanzu kai ba ka yi karatun likita ba kawai sai ka sa riga irin ta doktor da irin hular doktor yake sawa ka ɗan sa babat ka shiga ofital ka ce za ka yi aiki gyaran da za ka kawo a kan marasa lahiya da ɓadawa da zafi yawa duk ma ɓanna ce kawai ka ne ka tarar da wallahi sai ka kalle shi kawai sai ka ce ka aji a kama shi magani kaza magani kaza a bashe shi adi za a kashe mutane wani kuma zaka ta samun shi cikin sal block wanda shi zai zai tashi to ya mutum zai zo shiga sallah da ibada da tauhidi kawai ba ilimi kuma ya ci abin ya daidai bayayiwa ne addinin Allah addini ne wanda ba da ka aka ce a yi shi ba ubangiji ta'ala sai da ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kun manzon ma ba a bar shi haka da ka ba sai da aka ba shi littafi aka ba shi hikima ita ce sunna amma ya zo ya isa da saƙo kuma Allah ya sa wannan saƙon nashi kiyaye ne har tashin kiyama malamai suka rike suke bayyana shi kullum kai ba ɗaya da ka sani a cikin kuma ka ce kai addini haka ya tafi daidai ba zai tafi daidai ba da haka wajibi ne mu koma zuwa ga ilimi kar mu kasance kawai sai guri mu jikan malam wane ne mu gidanmu mu aka sani malamai ai malam wane ai har ya mutu azumi ma wata uku yake yi wai abun alfahari ne ya yi watan rajab ya yi doki da gudu kuma ya yi ramadan wani abu alfahari kakansa yana azumin tsafi kaga da jahilci ne to da ka yi waka bata mu koma zuwa ga Allah amma mu nemi ilimi ta fuskar ibada yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa yace su daga cikin yahudawa za a gansu akwai waɗanda ba san abin da ke cikin littafin su ba illa abin da suke kai kullun kawai zato ne duk abin da baka da yaqina kai shi ya zama tomi ya zama to zato shi kuma ilimi shi ne yaƙini ta haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ilimi wanda yake mai amfani sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يا رجل cikin aqidar yahudu su yi rubuce-rubuce na ƙarya su yi littafi su zo suna sayar da shi su samu kuɗi wajen ɓangaren sayar da littafin sannan kuma su rubuta abin da son zuciyar mutane yake cikin littafin haka suka yi ta yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su rubuta littafi da ƙarerakin abin da ran mutane yake so kuma su zo su yi ta karanta musu suna ji sannan kuma su rika cewa wannan abin da suka rubuta daga Allah yake wannan yanzu ma a kuma sin wannan har ma da sunan musulmi musamman malaman tsubu dalalan shari Allah ya dalalan shari kenan sun ɗauki ƙorari kamar farmasi wallahu galibin al'amurihi maganin mai wa alaƙaitu alaƙa muhabbatan minni yanzu har a cikin social media ake tsubu ana ake tallata ta a rika ba da asirai wannan ka ta dubu kaza haula wala quwwata illa billah to wannan ba sabon abu bane aqida ce ta yahudu a dauki alqur'ani amma da shi kaman farmasi in ka shiga cikin chemist ko farmasi a ce wannan maganin kaza ne ko wannan maganin kaza ne to qur'ani ba haka ne wani qur'ani ma sai an juyo da shi a rubuta aya da baya da baya wallahi a rubuta aya da jini a rubuta alqur'ani da jinin haila wani a ce da maniyi najasa wa irin waɗannan suna suke amsa sunan malami fa sai kawai wannan aikai yi gare shi babban malami ne wannan ba maganar malanta ake ba ana ƙoƙarin ya zama musulmi tukuna shin musulmi ne ma ko ba musulmi ba ne kawai wannan ai akwai gani ai in yi miki aiki baya kundawa musamman mata Allah ya sauke to wannan aƙida ce ta yahudanci ubangiji subhanahu wataala yace daga cikin aƙidar yahudu akwai waɗanda za ka sami suna rubuta littafi su faɗi sararsu kuma su mai ƙurin hazamin inda da su ce wannan abin ai daga Allah yake duk wanda ya ce gurin malami ya ce malami ne idan ya ba shi labari gani yake labarin daga waye ke gani yake daga Allah ke don gani yake wakilin Allah ne shi kuma wakilin iblis ne yanzu mutumin da zai kashe aure wakilin Allah ne ya raba aure mutumin da zai yi kokarin raba tsakanin zumunta da wani da wani haddasa gaba wannan ba shi ma wakilin Allah ne wannan kuwa san wakilin shi ne mutumin da kullun aikin shi raba soyayya tsakanin waɗanda suke dace su juna hada gaba juyar da zakatan al'umma a tsakanin su wannan mutum idan kana neman babban wakilin shaydan ai babu kamar shi amma sau da yawa saboda jahilci sai ya sa mutum ya rika tsamanin wannan wai wakilin Allah ne ai malami ne kai hi gare wai kai hi gare ko da irin kafi ne wai kamar yankan wuka har aka zara dole kai suna tallafa wadda wanda ke da matsala ya zo akwai wani ɗaya daga cikinsu hamshakan malaman da nan da aka yi wa'azi ya ji wa'azin ana ta matarsa bar zuwa gurin irin wa'in nan wa'in da ake kira malamai kuma sai zo gidan ya ta to sun ce karku zo gurin mu ki tsaya karki zo bakin ciki ya kashe ki lalaka gawa kaji ba shedan shi wai tsaya karki zo gurin namu bakin ciki ya kashe ki kuma wallahi da daga cikin mata sun yarda ba za a iya zama aure ba sai da wannan eh kaji tsohuwa ta tana ce ai ku garna ba gare ku an ce ku tashi tsaye kun ki tashi ai Allah ba ta tashi in taya ka a ina a ina yace kiwa Allah gariya ba inda Allah ta tashi ta cikin Qur'ani babu ko a cikin hadisi kudusi babu idan za ce Allah ya ce alqur'ani ne ko kuwa ce cikin hadisi kudusi an rawaito a manzon Allah ba inda Allah ta tashi ta ga duk wanda ya ce Allah ya ce tashi ta ka yawa Allah kariya babu kawai wani salo ne da shedanci so ake a rudar da ke ko a rudar da kai kawai a ce Allah ma ya ce ce ai malami ne ai wallahi shi abin nashi roƙon Allah ne yake roƙala ne yake a'a Allah ya sauke to shi ne Allah ce fa wailun narkon azaba wani rami ne a cikin wutar jahannama da za a ɗauki duwatsun duniya a zuba a ciki ba su shiga shi ba zai narkar da su shi ne ake cewa wailu ya tabbata lilladina ga waɗanda ya kutubu na kitaba suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu su mai kuluna haza min indillah abinda suka rubuta san zuciyarsu ne amma su ce wannan abin daga Allah yake suna haka kuma dami da ya taru bihi samanan kare da don samu su 'yan canji 'yan kudade wanda za su mura rayuwarsu Allah ya ce fa wailul lahum azaba bala'i ya tabbata a gare su mimma katabat aidihim abinda suka rubuta da hannayensu na kareraki da tsubbace-tsubbace wa wailul lahum azaba ta tabbata a gare su kuma mimma yakasubun na abinda suke karba na hannun mutane galibi malamin tsubushi ba addini zai karanta da kai ba in ka zo ka sai ce maka ka lalle ka yasa inda baka zo ba ana ka samu matsala kuma wallahi da yawa sun yarda da su kullun na ba da tarihin cewa akwai wani bawan Allah wanda yadda ɗan tsubbu suka sa shi gaba Allah ya jikin shi a mayarsa kun musulmi ne fa abincin gidan shi ba zai ci ba sai ya je gurin malamin ya sauko da gurin aiki ya gaya mai yau ka ci abinci a gidanka in yace kanka ci ba zai ci ba saboda yarda sun dauke su malamai ne ba abin da suka fada za su yi kullum dan tsubu shi ba zai gaya maka abin da hankalinka zai kwanta yimi zai samu hankalinka a kwance wani yaro ɗan ƙarami ɗan tsubu ya je samu ɗaya daga cikin manyan siyasar ƙasar nan ya ce mishi mai gida wata ƙura za ta tashi ya ce ashe ko ya ce mishi ƙwarai kwa kawai ya koma ya kwance da kan shi yake faɗa mini ya ce bayan ɗan lokaci kaɗan sai aka zo aka ce an aza wannan abin da ake azawa na sauke babba me ake ca musami mutum a lokacin musu da sassir a cikin gwamnatocin baya ne aka ce an azaba shi wannan babban ya ce a neman wuce wannan yara dawa ya ci kura don Allah kullum a cikin siyasa kura ba tashi take ba yana ba labarin tuto don Allah kai me ka gani ya ce wallahi ba abin da na gani kawai tsari ne jina mishi kuma dan kwana kaɗan kura ta tashi ta wallahi an nemo mai shi ya zo ce to kaka za a yi ce to sai an nemi rago arba'in wuka arba'in shimfiɗa arba'in komi arba'in ya ce wala take yake je shiga ɗaki ɗauko envelope aka ce masu duwar da aje a nemo su kawai ƙarya ce ba kuma Allah yarda suke kuma mutum babba mai ilimi wanda ke jagorancin al'ummar ƙasa wajen miliyon kaza yaro ɗan ƙanƙane zai shirya mai ƙarya kuma yarda don Allah mai wanda in ba jahilci rashin sanin Allah ba yanzu wanda ya san Allah ya za tsara mai haka to haka suke su kullum su tada musu hankali kuma sai su yarda da abin da za su gaya musu su kuma me suke bukatar samu da abin da ke hannunsu eh samu da abin da ke hannunsu za ka samu ɓangaren mata idan sun je irin manya-manyan da masu ɗan dogon takalmin nan da sakot in ba malamin bai faɗa abu sosai ba ya ce wani ba malami ba ne an ce waɗansu ka je gurin wani malami aka ce malami ne bako ya zo a can babban birni da aka je irin waɗanda da bai saba tsibbin ba da ya zana musu abin da za a yi suka ce mi za a yi ce abin da kuka yi wajen sadakawa ya ce ku samu wata waye dama suka ta suka ce kai wannan ba malami bane a sai da suka je gurin wani babba ya ce ai sai an ji an samu raguna kamar guda goma suka ce haba yanzu muka ji malami wallahi galibi kudin mai mai dina ƙarya na gurin yansu galibi waɗansu daga cikin matan da ba sa zuwa makaranta kudadensu ba inda yake ƙara illa gurin malaman tsubu kullum ita tana so a sama mata mijinta a jihu ta mallake shi dai kullum ita sai a mata labarin aikin nisa ba da kika zo akwai wata ta mun ga alama wata za ta raba da shi kala raba ta da shi kullum kudaden su ne yake karewa wallahi bala'i da masifar da malaman tsubu da boka suke haddasawa a cikin al'umma wallahi da za a bayyana wa mutane su gani a fili karara kai da kowa ya tsini aboka kuma da matsi na nuni ai yasa manzala sallallahu alaihi ce hukuncin ma boka yi asare su da takobi kawai kuma abinda yake da matsala a kasar Hausa ba a bambance boka da malami ba shine babbar matsalar shine ba akwai wani wanda in san boka ne bai je ba amma sai a ce malam eh sai a ce malam har yau mutane ba su bambance boka da malami malami shine mai karantar da addini mai ce ba ka ji tsoron Allah mai ce ma ka koma zuwa ga Allah idan maza ta sa sun ce ya ce ma koma zuwa ga Allah ai na sha ba da tarihin akwai wani mai kuɗi ne jahili ne ya wuri wata mata aihuwar fara sai ta hidi ya mace ashe baya so abin ya dame shi aihuwa ta biyu sai ta sake aihuwar da ya mace sai ta samu ciki na uku sai kira ya ce ya ce kin ga eh hajiya abin da zan faɗa miki in kika yi wannan abin da kike wallahi kiyar gidan nan ta ce me nake kuma mai gida ce wannan abin da kika saba yi kin yi karo da daya dan kyara ki kin yi na biyu wallahi kika sake na uku kya bar gidan nan wallahi sakin ki zan yi ce me ne nake yi ce wannan kin ga kin ga hidiya mace a tafari na kyale ban ci ko komi ba a ta bi ma kika aiwa mace ban yanzu in kika sake aiwar mace ta uku wallahi kya bar gidan nan hankalin ta ya tashi ta je gurin uwayenta ta ce masa uwayen wallahi an samu matsala alhaji wa ce zai sake ni subhanallah ya kai suke wai ashe aiko da nake iya mata shi baya so ya ce min nayi daya nayi biyu ya kyale in ne ta uku zai sake ni yanzu kaka za a yi to wannan ai dole dole ai mi dole a tashi tsaye dole a je gurin malamai a tashi tsaye Allah ya musu gidan dogo ya suka je gurin malamin sunna malamin sunna ba Allahu akbar shine wanda zai ka zuwa ga Allah amma da sun je gurin tsinan nan malaman na boka da aida sun shiga uku duk abin da ke ɗakin da sai ya ƙare ta haka dace suka je gurin malamin sunna ta alaga ta mala wannan ɗiyar mu ce mijin da take aure da shi ashe bai san aihuwa ɗiya mata ta yi ta ɗaya ta yi ta biyu yanzu tana da ciki sai ya ce wa in ta ƙara abin da take yi na za ta bar gidan me abin da take aihuwa ɗiya mata yanzu shine mursa yadda za mu babban mutum ne a garin nan mutumin kirki ne yana daga cikin manyan masu kuɗin garin da muku ba masu ɗiyar mu ta bar gidan shi don asirin ma'arihe ba ma ita ba har mamu mara ya ce wani abu ne mai sauki ya za a yi ya ce da ke uwar da ita hadda oban kuje kurka la haula wala quwwata illa billah kuje kurka haka kai ba abin da ba ya ce kawai kuje kurka yi wannan an gama da uzurin Allah da Allah ya kita gani inda gurin malabo ka suke je haka malamin sunna ko kawai ya ce kuje kurka la haula wala quwwata illa billah wallahi ma suke suke ta adda la hawla wala quwwata illa billah kawai sai gashi wannan mai Allah na kura ta zo mata kawai sai ta hida da miji Allahu akbar Allah je na kasuwa ga ya ce ai wata ta aihu yace mi ta aiwa kace da namiji yace hmm da mun kyale ta akai da ba da akai ta ne ka gani ko أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض كاغري waye yake iya amsar roƙon mutumin da ya shiga halin kakarka yi wayo wayo in ba Allah ba kagani ya cire mishi abin da ke damunsa sai Allah kuma Allah nan bai ce ba sai wani a'a kai tsakaninka da ubangijinka wasa maka sha muke arne ba fa yana roƙon Allah Allah ya karba masa ba arne wanda ba musulmi ba yana roƙon Allah Allah ya karba masa tunda Allah madaukakin sarki da yace ud'uni ud'uni astajib lakum kaga ba ya ayyuhal ladina amanu me yace wa qala rabbukum ud'uni ubangijin ku yace ku roke da amsa muku sai malami duk kai a matsayinka na bawa da Allah kai tawassuli da sunayen Allah kyawawa ka roki Allah wallahi zai biya maka bukata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata man ujibu da'wata da'i idza da'an sabon manzon Allah suka ji Allah ya ce ku roke da karba suka suke cewa a qaribu rabbana nunajihi aw ba'idun nunadihi Allah ubangiji mu da yace mu roke shi dan yana kusa da mu ne mu dan yi roƙon a asirce ko a dai sai yake mutulla da karfi sai Allah ya turo mala'ika ya ce a manzan Allah wai za su alaka ibadi kaga ba ta ka za su alaka malamai ba idan bayina suka zo suka bayina in ji Allah an rabe daga suka bawa Allah kai ba ba Allah kake ba idan suka tambaye ka an ni dangane da ni a kusa nake a roƙe ni a hankali ko a nisa ne ka ce musu inni qarib ni ina kusa da su kuma ujibu da'wat man malamai ya ce ina jin roƙon malam ne ujibu da'awatu da'i ina amsa roƙon mai roƙo ko ba waye zaki yi roƙon Allah Allah ya karba hajiya zaka yi roƙon Allah Allah ya karba alaji ba sai ka je gurin wani ba ujibu da'awatu man da'i aka ce sai malam a ba sai malam ba wallahi a ba sai malam ba ai shi wancan da kake gani shi a wajen matsayin malam ma la'alla ma wari yake ba yar ma da kima a wajen Allah tunda bauka ne yawa kashi da awali ya san gaibu a gani mushriki ne shirka yake kai baka ma shirka kila ujibu da'watu da'i za da'at ubangiji ta'ala ce ni ina jin roƙon mai roƙo a yayin da ya roƙe ni to malamin sunna sai ce ka je ka roƙi Allah sai kai addu'a je ka karanta addu'a je ka yi sallah ka roƙi Allah je ka karanta la haula wala quwwata illa billah je ka yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a mafificiyar addu'a manzo Allah yace addu'a dan uwana Yunus alayhi salam ba mutumin zai shiga halin kunci da damuwa ya roki Allah da ya tabbata sai Allah ya cire shi daga wannan damuwar ya canza mai dauki zama alkhairi malamin tsubba zai baka wannan addu'a ai nace maka akwai wata addu'a da ake in ayi ake ma baiwa sai an yanka wai kaji sai an yanka idan ba yanka ba akwai matsala shi kuma shike da matsalar cin nama ya zama bai ci nama ba yace akwai matsala wai dole in an yi wannan aikin baiwa sai an yanka kaga mushriki yanka ibada ne kamar yadda addu'a take ibada yankan shi ma yana da matsayin shi daban na ibada kaga wannan ne har yanzu mun kasa fahimta a kasar Hausa ana ta wa'azi ana ta karatu amma har yanzu wallahi rawar da bokaye da 'yan tsibu suke takawa a kasar nan Allah ya soke akwai wanda kafin ya samu mulkin ma kila yana addu'a amma yanzu da ya samu mulkin gane ki mulkin baya tsayawa hidda malamai wallahi haka yake gani duk da haka kuma kujerar wallahi ta gilgide akwai wanda kafin ya samu arziki Allah yake roƙo tun da lokacin shi talaka ne bai da kuɗin da zai je gurin wani malami mai kaihi yanzu ya samu kuɗin amma gani yake kuɗin bai ya tsaya ba sai da mai sai da wanda kima kiman malamai ya tsubu wallahi hakin ki gani in kawo zai ta kai ku rabu da su wadda ku rabu da su eh a rabu da su gaskiya ne amma hakikanin gaskiya kana cikin matsala ba za ka taɓa samun kwancin hankali a cikin zuciya ba idan baka kulla alaka ka da ubangijin da ya halarce ka ba dan shi kada ne ya san matsalarka kuma shi yake yi maka maganin damuwa amma duk wani wanda kake ga a duniya shine zai magance maka matsala to wallahi ka shiga uku in dai ba Allah bane so da yawa ma wajen neman gyara gantsarwa ake kare baya wajen tsubbuta tsubbutan nan ake kara shiga halin kakanin kai aure nawa ya mutu saboda irin wannan musamman mata Allah ya sauke wata gani take diyarta zama aurenta bai yiwuwa dole sai ana zuwa gurin malamai idan ta rika zuwa gurin malaman su hata kama hannun diyar su je kuma irin wani abin da yana faruwa haka wata rana wata wata kira diyarta a lambata to ba tana cikin bandaki sai mijin ya dauka shi ma da karambani ina kike ana ta kira ba ki dauka maimakon ma ta yi sallama kawai sai ta ce to wannan maganin da wanda aka kai miki wannan a cikin kaza zaki zuba mai ya ci wannan ku a cikin kaza zaki dama mai fura ya sha yadda ta gama kaf ya ce ba ita mace ita na ban ɗaki wai har hada take ina ta sa waya saboda karkarwa take ta gaya mata asirin da ta aika mata ɗazu ga yadda za a yi da shi Allah haka shige Allah ya soke Allah ya gane da mu gaskiya Allah ya cire mana wannan jahilci to wa'innan waɗanda suke tsara waɗanda ba don komai da ya tsaro bihi sabanan kalila don su amshi ɗan abin hannun mutane ne ɗan abin da bai takara ya karya bara duniya Allah ya ce bane ya tabbata a gare su saboda irin waɗannan rubuce-rubucen ƙarya da suke suna sayarwa wa wail lahum mimma yakasubun haka azaba ta tabbata a gare su sakamakon wannan mummunan aikin da suke Allah ya sauke na wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بنجي تعالى ينا بعد الأباري أكين يهوداوا dama Allah madaukakin sarki ce su sai guri gorace gorace ba aiki ba wa qalu abakunan suke cewa lan tamassanan naru ai mu wuta ba za ta shahe mu ba ko an je lahira in ji su illa ayyaman ma'aduda sai waɗansu na da ku ƙididdigo suka ce wai duniya za ta yi shekara dubu saba'in ne a cikin kowata dubu za a ɗauki wuni guda kina an samu wuni nawa wuni bakwai ko dubu saba'in suka ce shekara za ta yi a cikin kowata dubu za a ware wuni ɗaya ya kai kwana saba'in ko to suka ce bakin ranar kun da za a musu azaba kenan wasu suka ce a wasu ce zamanin da annabi musa alaihi salam ya ce bi katu rabbihi akwai musa samari wanda ya kirkiro musu wannan abin bauta mai kama da dan maraki kwana arba'in a musa to wannan adadin bautar da aka yi ta ɗan marika na kwana arba'in ita kace kaɗai bautar kaɗai azabar da za a bai hudu ranar lahira wasu suka ce irin waɗannan maganganun ne daban-daban ubangiji ta'ala ya ce wa ƙaru su yahuda suke cewa landa masarar naru ai ba za a sanya su a cikin wuta wuta ba za ta ci naman su ba illa a yaman illa waɗansu ranaku ma'aduratin wasu ‘yan kaɗan ƙididdagaggu kamar su ƙididdige da kansu Allah ce kulka gaya musu ya rasulallah hatta katum inda Allah Adam shin wannan magana da suke faɗa sun riki alƙawari tsakaninsu da Allah akan wannan magana gaskiya ce idan har sun yi alƙawari da Allah to babu shakka falan yuklifu Allah wa ahadahu wa ahadahu ko ku ahada ahada Allah baya saba alƙawarinsa am ko kuma taquluna ala Allah suna faɗin magana ne suna dangana ta zuwa ga Allah ma la ta'lamun abinda ba san yanda yake ba wannan shine ko magana gaskiya wannan magana ce wanda suke kirkira suna dangana ta zuwa ga Allah wanda ba ta da tushe a cikin littafin da Allah ya saukowa annabawan annabawan da suka gabata balle a cikin alkur'ani mai girma babu wani mutum da yake da yakinin abin da zai faru ranar tashin alkiyama sai an je duk yadda kake da imani to zaka samu kanka ne bayan khawf wa raja sai na Umar Allah ya kara masa yadda yace yadda yake jin a cikin zuciyar shi ji yake da ranar tashin alkiyama za a ce kowa ya shiga aljanna banda mutum daya yace zan ji kaman ni Umar ne aka ce banda ni sai da Abubakar Allah ya kara masa yadda ke cewa idan kafa ta guda ta dama ta shiga aljanna in ba ga ta hagu ta shiga ba duk ji nake kaman Allah zai ce da ka ta Abubakar hutu irin yadda suke fargaba da jin tsoron gobe kiyama kenan amma mu sai mutum ya rika jin a shi ina ai shi da yake nafila shi da yake karatun Qur'ani shi da ya haddace shi ma yadda shi ake musaffa ana kwana ana yi shi bai san bakila da aka auna da zurubin da yake da shi na hana idan na hana mutane barci da ladan qur'ani bai san wanda zai fara jayi ba hagan gurace gurace kawai duk wanda yake mu'mini zaka same shi bai da khawf warja yana kusa da kwadayin samun rahmar Allah bayan mutuwarsa amma yana daddarkin jin tsoron kan Allah ya kama shi da azab wannan shine sifal imani ba wani mutumin da kuma mutuwa ta same shi tsakanin haka face sai Allah ya tsayar da shi daga abin da yake jin tsoro ya ba shi abin da yake tsammani na rahmar Allah kullum ka rika tsammanin la'alla Allah ya kama kan zunubanka ko kuma Allah ya ma rahamar jin kai ta fuskar ayyukan ka kyawawa amma ka karka jin kai ka tsira a al'amarin lahira wala al'amari ne ba na wasa ba aqida ce ta yahudanci mutum ya rika jin cewa shi ya tsira suka ce lanta masarar nar illa ayyaman maduda ai ba yanda za a yi wuta ta shafe su a sasa a cikin wuta illa waɗansu ranaku wanda suke ƙidaddagu waɗanda suke abin lissafawa Allah madaukakin sarki ce sun wannan magana da suke sun yi alƙawari da ubangijinsu akan haka a'a ba su yi alƙawari ba inda sun yi alƙawari da Allah shi dai Allah bai saba alƙawarinsa ko kuma suna faɗin ƙarya ne suna dangana ta da Allah akan abin da ba san yadda lamarin lahira yake ba wannan shine magana gaskiya ƙarya ce suke wa Allah sai Allah ya ce bala bala من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي تعالى تيتي بلا كمان كتي تبس ليس الأمر كما تمنيتم الأمر بيزما كما ينكو كي تسمعني با تبس أبين دسكي فدي با غسيا بني don man kasaba sayyi'atan duk mutumin da yake aikata mummunan aiki don da yake aikata sayyi'atu mummunan aiki kuma wa hada bihi qariyatuhu ya kuskure bai tuba ba hal wannan zunubin da yake aikatawa ya kewaye shi ma'ana har ya mutu yana yi mutumin da ya mutu yana ma Allah shirka mutumin da ya mutu akan kafirci da ubangijinsa dan zunubinka bai taba kewaye ka ba sai ran da aka ce ka mutu baka tuba ba to shi da hada bihi kadiyatuhu Allah ce fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta zama a gidan wuta kun fiya khalidun kuma idan sun shiga wuta ba za su fita ba har abada mutumin da ya mutu akan imani shi yake wa tsammanin zai iya samun Allah ya mishi azaba gurgurdan laifin da yake da shi la Allah Allah ya sa shi aljanna amma duk mutumin da ya mutu arne kuma ya mutu mushriki ko da yana ibada amma mushriki ne ga Allah shirka yake ma Allah to wannan babu shakka zai dawoma ne a cikin gidan wuta kuma zama na dindindin Allah ya tsare mu haka jikin dan adam idan ka diba ba jiki ne wanda ke daukar zafin wuta ba ruwan zafi kadai dan sa hannunka a ciki ka je kalkishe gwanda za ka ka rasa inda ka sa kanka balle a cikin ajiyar rashin wuta ka jimke shi wannan wutar ba wuta ce mai zafi ba ba wuta ce mai zafi ba idan an daidaita ta da wutar da ake magana ta lahira wannan ai ba wuta ce ba ba ta ɗauki kashi ɗaya daga cikin kashi saba'in na wutar lahira ba ƙunar da take da shi amma ka geta hankalinka zai tashi in ka taka wuta aka ce maka ina ne ba a lokacin baka iya gwada gudu sai da karkar nan nan nan ne saboda zahir gaba ɗaya rudar da ke har cikin kwalwalka ya kuma a ce kai ka zaɓi hanyar da zaka dangoma a gidan wuta ai baka wa kanka adalci ba me yasa baka wa kanka adalci ba saboda kana cikin al'umma mai daraja al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kana fil ummati dakhala aljanna illa man aba duk wanda ke cikin wannan al'umma dan aljanna sai wanda ya kiya sabai suka ce ya rasulullah ba zai ki shiga aljanna ce mana ba'ali dakhala aljanna duk wanda yawa manzon Allah biyayya sau da kafa ta fuskar ibada ta fuskar mu'amala da aqida wannan mutum ai ya gama shiga aljanna amma wa man asadi fa kana ba duk wanda ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada shi ba irin ta manzon Allah ba mu'amalar shi ba irin ta manzon Allah ba baya da aqida irin ta aqidar da musulunci yazo da ita wannan mutum ya saba ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ki shiga aljanna haka Allah tabbatar da daga daga akan sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake aikata mummunan aiki kafirci ga Allah shirka zuwa ga Allah kuma har ya mutu akan haka shine wa hadabi hikayatu zulubin shi ya kewaye shi kenan bai tuba ba Allah ce wannan yana daga cikin ma'abota zama a gidan wuta Allah ya tsare mu sai Allah ce wallazina amanu wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun ubangiji ta Allah sai ce wallazina amanu amma duk waɗanda suka yi imani Allah ka samu daga cikin masu imani ya kamata mutum ya san menene da imani to kafin kasancewa kai kana daga cikin masu ko kuma me ake nufi da imani sannan yaya siffofin mummune suke a cikin nassin alkur'ani mai girma ya siffofin mummune suke a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama ya yi imani da Allah yaya siffar shi take ya kamata ka san wannan alkur'ani ya gaya mana suwaye mummune maza da mata wal mu'minuna wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wannan shine matakin farko mu'minai mazan su da mata sashen su suna masu kaunar juna da junan su shin ayo muna san juna 100 bisa 100 sai da ke tsakanin mu yau ba soyayyar imani bace zaka kafi kaunar mutum da san shi saboda fartin ku daya siyasa ku daya ko kuma kwalabcinku ta balo ɗaya ku ne wanda zai aka ci gugo? kun fasar juna ko wanda kuka ci kai wanda kwalab kake ari ina kwalab mai sunansu ba shi ma haka sai ka ji kawai kana san shi galibin soyayya yau a nan take ko kuma kai wanda farti kake da ya faɗi fartin kaji naka da kai kana farti shawo shi ma shawo yake amma kai farti shawo shi farti ya kaka sai ka ji kawai baka ƙaunar shi yau ka diba shaidanin da ya fito mana kenan soyayya ibada ce kamar yadda kiyayya take ibada dole sai ka samu alwala wal bara ka san suwa ya kamata ka so suwa ya kamata ka ki a matsayin ka mai imani da Allah amma ka tsaya kana zube kana tsammanin kana daga cikin masu imani zaka fada warwas dan albar'u ma'a mana habba yawmal qiyamah mutum zai tashi tare da wanda yake kaura ranar tashin alkiyama kai kana san wani arne saboda ya iya jefa kwallo kaga zaka tashi tare da shi babu shakka kenan kana san wani saboda mi gwanin waka ne ka duka waƙoƙin shi sabbi duk gaba ɗaya ina da su wa alfahari yake sabuwar waƙa nan da wani ya hudu na hada shi saboda ƙaunar da kake masa wallahi wani yanda yake ƙaunar mawaƙan nan la haula wala quwwata illa billah kazo kana kauna arne saboda yana mi ya iya taka leda ya iya jehwa kollo a cikin raga kaga rige shi ma irin da kake so wai wa idan aka ce mutum ya jehwa kollo ya ci kollo irin na afirka ko na ƙasa a wannan satin duk irin askin da ke kan shi ga matasa shi suke yi irin askin ba da ke kan shi ga ana kwaikwayo lala ya yi askir da 'yan luwaɗi ya yi dekush ya yi zulu ya gari sun yi shi ina irin kayan da ya sa sai ga mutane sun kuma saboda tsabar ƙauna da soyayya ba idan ma ce wannan soyayyar kana yin ta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma ce kana yin ta ga sahabban manzon Allah amma ka je kana son dan kwallo kila ba shi bai san ka daga cikin waɗanda suka shahara a cikin shekarun baya akwai wanda aka mai tambayoyi yan jarida suka ce mishi wa kake so a duniya ya ce yana son matar shi da diyan shi kawai su ya fi so a duniya me ka fi kyama ya ce musulunci da musulmi aka ce baka ga akwai musulmin da suke son ka suna kaunar ka suna son su ga wasan ka ya ce inda ya san ma shi wasan da yake dan musulmi ya ji daɗin da ya fasa amma wanda za ga mutum ya sa wa kanshi suna irin nashi ya yi aski irin nashi har ya sa riga da ke da sunan shi ya zo masallaci sauran gaba yana rere da sau saboda wauta da shi hankali yau idan aka ce ana mas tsakanin kwalabkin da yake da waccan rantar sallar magarba ba yi ba sai an kare sallar isha'i ma ba yi ba cikin jami'in sai an kare saboda hankalin shi ya kwanta ya gawa aka ci har da cewa ya san inda ma zai je ya yi sallar ya dawo yadda aka jaha kwallon sai an sake maimaita shi ko ba haka ba ko wata tashar ba ta samu wata tasa ba a ganin ku ake yi ba amma da aka ba zai iya zuwa sallah ba ko in gidan sallah ma ya rika zagin limaman wasu ja dogon sura ai na sha maku tarihin wani an karanta suratul musalati ya huto ke faɗa na cewa wannan limamin bai da hankali yau ake kwallo ta karshe shi ya zo ja mutane suratul musalati wai liman bai da hankali kaga wannan sallama ya je ne kawai dan ya huta to duka waɗannan rishin sanin ka'idar imani menene imani ya zai zama to mumini na farko shine mumine maza da mata suna son juna Allah madaukakin sarki ya zana a cikin wannan aya je karanta sai gane sun fal imani ga hadisi na manzo Allah suke ta la yaminu adukum hatta yakuna kaza kaza baka zama to kai imani da Allah ba sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kake son kowa a duniya amma kai dan kwalla bai manzon Allah a gurinka ya hi sahabban manzon Allah a gurinka tunda yadda kake kaunar shi yake ranka manzon Allah baya baka kaunar shi haka nan Allah ya sauke to Allah ya ce mu'minai maza da mata waɗanda suke imani da gaskiya wa amilu salihat suke ayyuka tsakaninsu da ubangijinsu ayyuka kyawawa Allah samu daga cikin su Allah ce ulaika ashabul janna su kuma suna daga cikin ma'abota zama gidan aljanna Allah samu dace da gidan aljanna Allah ya ce hum fiha khalidun lalle su a cikin aljanna za su dawama saboda ka sharadin shiga aljanna abu guda biyu ne anan Allah ya ce imani da ayyuka na gari ya kamata mu kasance masu imani na gaskiya dan mu samu aljannar Allah ya kamata mu ayyuka na gari kyawawan ayyuka aiki bai zamanto na gari sai kai shi yanda Allah zai karbe shi sai ka yi shi a bisa sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gindaya ya zama to Allah madaukakin sarki ya umarni da aikin ba kai ka kago shi ba sannan kuma ka yi shi a bisa koyarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam ba zuwa kai wani ya kwatanta maka san rashi ka yi shi ba wannan daga cikin shirda karba ayyuka su zama to ayyuka na gari abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh